الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo daga wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na rikin kudu za mu tashi shafi na hamsin da uku shafi na hamsin da uku sani خاتمة التابعين ومن بعدهم خاتمة عبد الله بن مالك بن مروان وباي مالا على مدرسة تزكية خاتمة التابعين يا قومنا kisoshi na cikawa na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sai kuma ya biyo su da kisoshi na tabi'ai wato da suke biyo bayan kafin wannan sallah sallah kusan a kan musulunci akwai karfi guda uku ana kira karfin waɗanda suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna soye sahabbai to waɗanda kuma ba su ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma sun ga waɗanda suka ga manzon Allah sun sallallahu alaihi wasallam sun zauna su ne ake kira su tabi'ai to waɗanda kuma ba su ga sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma sun ga waɗanda suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kuma tabi'u tabi'i to shine yace khatimatu tabi'ina wa ba'dahum wato labari da aka samu na rasuwan wasu daga cikin tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su sai soma da cikawan abdulmalik bin marwan لما هدر ها هدرت عبد الملك بن مروان الوفاة نزل إلى غسال بجانب دمشق يلوي ثوبا بيده ثم يضرب به المغسلة فقال عبد الله عبد الملك ليتني كنت غسالا آكل من كسب يدي يوما بيوم ولم آل من أمر الدنيا شيئا فبلغ ذلك أبا هازم فقال الحمد لله الذي جعلهم إذا هدر هم الموت يتمنى ما نحن فيه وإذا هدرنا الموت لم نتمنى ما هو فيه وقيل لعبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه كيف تجدك يا أمير المؤمنين قال أجدني كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم kusan abdulmalik bin marwan ɗaya ne daga cikin kalifofin musulunci khalifa ne ya yi khalifanci an ce khalifa shine wanda ya yi zama sarkin musulmi na duniya to ya yi wannan mukami to ko da ke za mu shiga kuma tarihi lokacin da mutuwa ta ta zo wa abdulmalik bin marwan lokacin da yake cikin rashin lafiya yana cikin magagin mutuwa kusan wasu bayan allah idan za su mutu allah ya kansanar da su ina nufin da wasu alamu shi yasa za ka ji a labarin mutuwan wasu sun yi wasu abubuwa wanda har ana faɗa za su ga sun ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza ina tuna kakan wani a nan lafiya ya kwana biyu yana jinya yana kwance amma ranar da zai rasu da jikokinsa ya ce duk kowa ya zo aka taru nan jikokin har suna masa wasa sai ya ce musu yau zai yi tafiya kuma zai yi tafiya da kaman karfe biyu ne yara na dariya suna zaka ina na nufin jikokinsa rana ta raha sai ni na ce muku zai tafiya Daka ina son a yi mun wanka a samun rigata a samun turare sai suna ce wa zai tauke ka a wani airport a wani jirgi kamar wasa fa ya ce dai abin da ya ce kenan kuma aka yi masa wanka aka samun riga wannan lokacin na cika Allah ya zara ransa ya rasu kaga yi na yawa yayi tafiya yayi tafiya to suna nan haka za ka yi ta ji mutum sai ya je shi kan shi kuma ko wannan rayuwar da muke ya kamata ka ringa ji cewa ka kusa tafiya na a to gaskiya mana ka ringa ji Allah taimako ne na Allah ya ringa sa ma cewa anya nesa fa ta dan zo kusa na a dan dai ba wai can dai Allah ya ba mu sa'a to lokacin da yake wannan jin cewa zai rasu yana tafiya sai ya ga wani mai wanki wankin kaya yana wanke riga riguna in ya dauka sai ya buga kusa yadda ake wankin da ana buga riga yawa ya gan shi yana buga riga sai kawai abdulmalik ya bude baki ce kai ina ma a ce a rayuwa ta ni mai wanki ne ina ma a ce mai wanki ne ni gaba ɗaya a rayuwa ta ya zama kawai wanki nake ina samun ana biya na ina cin abinci da a ce ina ma ban yi shugabanci ba ina ba ban jagorance al'ummar musulmi an ce ni ne shi khalifa gaba ɗaya na duniya ba akwai wani malami a zamanin sa ana kiran shi abu hazim labari sai ya iske shi cewa kaji abin da khalifa yake cewa yana ta ina ma shi mai wanki ne shi ne sai malami ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya su idan sun zo mutuwa suke sha'awar matsayinmu ya ce amma mu idan mun zo mutuwa ba ma sha'awar matsayinsu ai ba sai amma fassara ba waye zai zo mutuwa ya ce dama a ce shi gwamna ne a'a na ai babu shi wallahi na ko kansila ba wanda zai zo mutuwa ce ina ma a ce yayi kansila sai zai ce ina ma a ce bai yi ba da haka yake cewa shi wato talakawa ire-iren su ya ce godiya ta tabbata da Allah da ya sa su masu mulki in sun zo mutuwa suna sha'awar matsayinsu amma su ba za mutum ba zai zo mutuwa sai yana sha'awar wannan matsayin ba to lokacin da aka ce wa abdulmalik a wani rashin lafiya wanda ya rasu a ciki aka ce ya amirar mun ya kake biya jikinka sai ce kawai ina ji ina ji na kawai abin da Allah yake faɗi a cikin suratul an'am shine kawai nake gani a gabana abin da Allah ya faɗi shine Allah ya ce hakika kun zo mana ɗaya ɗaya furada kun zo wajen mu ɗaya bayan ɗaya kamar yadda muka halince ku da farko sannan kun bar duk abin da muka baku a bayan ku duk abin da muka baku kun baro shi a baya ba abin da mutum zai ɗiba ya tafi da shi shi yasa babu alheri a wajen musulmi kamar Allah ya taimake shi abin da Allah ya ba shi aiki da shi ai kun gane aiki in dukiya ce in mukami ilimi ne ka aiki da abin ka ci ribarsa ya zama ran da zaka mutu baka wani damuwa don mai ka riga ka aika amin lahira amma ba yayi ka tara shi ta zaka mutu kuma kana ta da ta sani har kana malaika ya dan baka lokaci na zaka je kai sadaka alqur'ani ya gaya mana haka mutane suke faɗi in za su mutu shi yasa maluma suka ce ah to yaya mutane ba sa cewa Allah bai ce mana mutane na cewa a bar shi ya ɗanyi sallah ba na ko a bar shi ya zai sada zumunci ko ku duba ayyuka alheri masu yawa amma alkur'ani sai ya ce ya yi wallazi na amon an fi ku min ma da zakanaku sai ce min qabli an ya'ati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin da yace fa as-saddaqa eh fa asadaka yace na dini ta sadaka ka da ce sadaka da larabci sadaka ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba suka ce kenan akwai wani abu a cikin sadaka tun daga akwai ayyuka da alheri sai ce mala'ika dan kyale shi dan yi raka abi na ko ya kyale shi yayi amma Allah sai ya ce a mutum zai ce a bar shi ne ya bashi dama je ya tauki sadaka wannan da za ku haɗu da shi kuwa mala'ika ya bashi minti biyu ya ce je kai sadaka ka dawo da ka samu sadaka babba na eh ba da canjin gora za a yi wannan amma Allah mai yace sai Allah ya ce a walan yu akhira Allahu nafsan ya ja ajala kar ba ka jira wai a zo ana haka da kai domin ba za a kyale ka ba Allah ya ce Allah baya jinkirta wa rai idan lokacin tafiya ta yi kuma wallahu khabirun bima ta'malu Allah zai ba ku labari masani ne da abin da kuke aikatawa da haka mutum sai ka ga yadda Allah ya ce kun zo mana ɗaya kunku kamar yadda muka halicce ku kun bar duk abin da muka ba ku a baya ba abin da kuka taho da shi na za abin da za ka taho da shi ko zamanin jahiliya da ake tattara mutum da kaya a kai shi ai sacewa ake in ba a sace ba kuma daga baya archaeologist ne ko wani masu tono yawa rami su ta tono ana kayan tarihi kaga an tono mutum da zoben zinari da waye musamman irin su fir'aunoni da aka yi ta birne su da dukiyoyi masu yawa to kaga mutum zai mutu ma yana tuna wannan ayar ai rahamar Allah ce sai khatimatu Umar bin Abdul Aziz قالت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امرأة عبد عمر بن عبد العزيز kaga ita matar matar Umar bin Abdul Aziz ita kuma yar ya ce ga Abdul Malik bin Marwan to ita ce take faɗa a na'am كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول اللهم أخف عليه موتي ولو ساعة من نهار فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده فجلست في بيت آخر بيني وبينه باب وهي في وهي في قبة له فسمعته هو يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ثم هدأ فجعلت لا أسمع حركة ولا كلاما فقلت آآ آآ لوسيف له انظر أنائم هو فلما دخل ساعة فوصبت فإذا هو ميت فقيل له لما هدره الموت أهد يا أمير المؤمنين قال أخذركم مثل مسرعي هذا فإنه لا بد لكم منه وروي أنه لما سقل سقل عمر بن عبد العزيز دعي له لبيب فلما نزل إليه قال أرى الرجل قد سقي سم ولا آمن عليه الموت فرفع عمر بصره وقال ولا تأمن الموت عائدا على من لم يسقي السم قال الطبيب هل أحسست بذلك يا أمير المؤمنين قال نعم قد عرفت ذلك حين وقع في بدني قال فتعالج, فتعالج يا أمير المؤمنين فإني أخاف أن تذهب نفسك قال ربي خير مذهوب إليه والله لو, آه لو علمت أن شفائي تحت شهمة أذني ما رفعت يدي إلى أذني فتناولته اللهم خير لأمر في لقائك فلم يلبث أياما حتى مات وقيل لما هدرت الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين أبشر فقد أحيا الله بك سننا وأذهب بك عدلا فبكى ثم قال أليس أوقف أليس أوقف فأسأل عن أمر هذا الخلق فوالله آه لو عدلت فيهم لخبت على نفسي ألا تقوم آه بهجتها بين يدي الله تعالى إلا أن يلقنها الله هجتها فكيف بكثير مما ضيعنا وفادت عيناه falam yalbas illa yasiran hatta mata walamma qarba waqtu mautihi qala ajlisuni fa ajlasuhu fa qala ana alladhi amar amartani fa qasartu wa nahaytani fa asaitu thalatha marrat walakin la ilaha illa allah thumma rafa'a ra'sahu fa hadda nadara sajila lahu fi dhalika fa qala inni la ala hadra ma hum bi insin wala bin wala jinni thumma qubida rahimahullah Fadimatu ‘yar Abdulmalik ɗan Marwan wanda ce ita ce matar Abdulaziz, Umar bin Abdulaziz. Shi Umar bin Abdulaziz shi ne ake kiran shi kalifan musulmi na biyar. In ana kirga kalifofi na musulunci masu adalci bayan Sayyidina Abubakar, bayan Sayyidina Umar, bayan Sayyidina Usman, bayan Sayyidina Ali shi ake sawa na biyar. Ana kiran shi khalifatul khamis. na na musulmi saboda irin hidima da yi wa musulunci da irin aiki da yi wa musulunci to shine matarsa take cewa lokacin da bai da lafiya ta ce tana jin lokacin yana cewa yana wata addu'a yana cewa Allah ka ɓoye wa iyalai na mutuwata kaji ya ce Allah ka ɓoye wa iyalai na mutuwata ko da wato kadda ka zara raina a gaban idansu addu'ar da yake yake ta ce ko da ɗan lokaci lokacin da ta ce ranar da zai rasu kuwa da tana zaune a wajen shi sai ta tashi ta koma wani ɗaki ta ce tsakaniya da shi kofa ce kawai ina jin motsinsa sai kawai na ji yana karanta wannan aya sai na ji shi yana karatu yana cewa tilkan darul akhira Allah madaukakin sarki dama a cikin suratul qasas ya gaya mana yace tilkan darul akhira wancananka Allah ya ce wancananka ne wato can wancan gida mai nisa Allah ya kira shi ya ce gidan lahira ina Allah yana magana gidan aljanna Allah ya ce naj'aluha muna ba da shi ne muna ba da aljanna ne gawa lillazina la yuriduna uluwa fil ard ga waɗanda ba su san ɗaukaka a bayan ƙasa ba su san muƙami ba su san wato girman kai in ka je fassara da malama suka duk suna ciki shi yasa san mukami ma mutum ya zama yana san mukami sharri ne in mutum yana san mukami ba abin da ba zai yi ba na sharri ba duk abin da ba ka tunani zai iya yi yin abin yadda yake yadda ake buguwa da san duniya haka ake buguwa da san mukami sai ka ga mutum idan shi ya rufe sai ya manta ma za a bar duniya sai ya manta zai mutu kawai abin yake so shi za a yi in Allah kuma ya jarrabe shi sai a yi na jarrabawa ce ya jarrabe shi bai gama a hauka ya gama wasu wani ya tsafa tsafa ma akwai wani a wani gari na kusa da shi yake gaya mana ya ce yana neman sanata a wani gari kawai tambayan garin sa shanu masu rai aka je aka binne su da ransu amma bai ci ba na? eh bai ci ya ce bai ci ba shi yake ba ya ce amma shi yana nan aka yi saniya a tona rami da ranta a sata a binne wannan ai karami ne in ka san me ake na wannan ma ba wani wannan kaman karami ne kaga san duniya ne yake sa wani sai mutum yayi abu wanda za a ce sai an kashe mutum ba zuwa nan kashe jariri sha jinin jariri a yi tsafe-tsafe in Allah ya jarrabi mutum sai ya gama sai ya bashi daman zai bashi abinda mutane ba su gane ake ne idan Allah zai baka abu ko bacci kake za a tada kai a baka wallahi in ya rubuta sai an baka ko kana bacci kar kai komai idan kuma bai rubuta ba tsafi ba ko kai za ka rikice ka zama boka ka san dai karshen tsafi kenan wallahi ba za ka samu haka za a wahala a yi hasara goma da ishirin amma in ya rubuta za a yi sai an yi haka yake haka Allah yake abin da ya ce za a yi sai an yi shi shi ya san yadda za a yi shi ya san shine musabbibul asbab shine mai kawo dalilin abu amma in to haka ne Allah ya jarabu mutum wani Allah ya rubuta sai kuma ya kwada cikin shirka da Allah ya hada cikin tsafe-tsafe sai ya yi kuma sai a zo a cimma abin daga sai an rasa rasa lahira kuma wani kuma ya yi zai ta tsafin Allah bai rubuta ba ba za a yi ba kamar yadda wani bai yi tsafin bai komai sai ka ga ya samu don shi Allah haka yake to Allah madaukakin sarki ya ce muna ba da ita ga waɗanda ba su neman ɗaukaka a bayan ƙasa kuma ba su neman ɓarna ba sa son ɓarna kuma kyakkyawan ƙarshe yana ga waɗanda suka bi Allah da taƙawa Allah ka samu bi shi to sai ta ji shi yana karanta wannan aya shi da kanshi ta ce amma bayan ya karanta aya sai ta ji shiru bata sake jin motsi ba sai ta ce wa yaransa dan mai kamu mai gida ka gani ka ga halin da yake ciki ta ce yana lekawa kawai sai ta ji yana ya tsakalla ihu cewa wato ya rasu da haka ita ma da ta zo ta leka shi kenan sai ta ga ya rasu har kenan Allah ya ɓoye musu na mutuwar ɗaukar zara ran shi amma ta ce tana ji shi yana karanta wannan aya kuma a cikin wannan rashin lafiyar na aka ce masa ya amiral muminin ka kaɗan ba mu kaɗan mana wato kamar wasiya ka yi mana wasiya wani abu ka gaya mana mai zami sai kawai ya ce ina ji muku tsoro ina ku kiyaye irin rana irin tawa wannan ku kiyaye irin wannan ranar da nake ciki irin wannan za ta same ku kuma wato ranar da za ku koma ga Allah maɗaukakin sarki kuma ruwai ya ce kuma ba makawa wata ran za ta zo kuma ruwai to cewa lokacin da rashin lafiyarsa ya yi tsanani saboda kun san shi ma guba aka ba shi shi shi shi umar bin abdulaziz ba guba ya sha to lokacin da rashin lafiyar ta yi tsanani sai aka nemo likita aka kira masa likita shi ne da likitan ya zo ya dudduba ya dudduba ya ce kai wannan an shayar da shi guba kuma ya ce yana kwance bayanin da likitan yake wa iyalansa ta yana ganin fa wannan mutum da wuya ya sha khalifa da wuya ya sha zai mutu yana faɗa haka sai ya buɗe idansa sai ya ce masa ai kai ma baka wuce ka mutu ya gaya likita na wato yana so ya gaya masa maganar mutuwa na hannun Allah da wanda ya sha guba da wanda bai sha ba dai zai na wajen Allah in wanda Allah ya so shi zai tafi ya gaya likita haka ya ce kai ma baka aminta da mutuwa ba ya ce shi ne sai likitan ya ce amma kana jin raɗaɗin guba ko ya amiral mumini ya ce ina ji na sani tun lokacin da na kurbi abin da aka samu na sani cewa na sha guba sai ya ce lalle ya amiral mumini ka yi maza ka yi magani domin ina jin tsoron kada ranka ya fita shi ne sai ya ce ah ba wajen allah zan koma ba ce wajen ubangiji zan koma kuma shine wajen zuwa mafi alheri sai ce bari na gaya ma inda na san maganin da zan sha yana ƙarƙashin fulo na zan mika hannu na ɗauko shi don na zauna a ce da ba zan ɗauko ba ta ji mazaje na ya ce masa ba zan ɗauko ba sai kawai ya daga hannu sai ya addu'a ya ce Allah ka mun zaɓin abin da ka zaɓa mu Allah ka min zaɓi in haɗuwa da kai ne Allah musulmi shi kenan to bayan ya yi wannan bai daɗe ba kuma sai Allah ya ɗauki ransa kuma an ce lokacin da mutuwa ta zo masa an ga yana kuka sai aka ce ya amiral mumini me ce me sa ka kuka ai albishirin ka ai kai ayyukan da kai bai kamata a ce za ka mutu kana kuka ba saboda ka raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sunnoni ka yi adalci a mulkinka shine sai ya ce a a ina da na je lahira sai an tambaye ni na sai an tsaye da ni an mun tambayoyi dangane da al'amarin da abin da ya shafi musulmi kaji wani abin ne za ki ta gwagwarmaya da mutum sai ya yi na yana ta rigima da shi sai ya yi kansila sai ya yi ciyama sai ya yi gwamna na mafi yawa abin da ya mantawa da lahira muke Allah idan lahira ta zo ma a gaban idanka ba za ka yi sai dai ka irin na baya ka san da magabata in za a ba mutum mukami sai an masa an masa barazana akwai alkali da za a naɗa shi shugaban alkalai na khalifanci na duniya da ya ji haka ya ce wa khalifa da ya kira shi ya ce ga shi nan ga abin da za a iya ce to khalifa ina zuwa da ya tafi gidan shi ya tattara kayan shi ya bar gari abin da ya ya bar gari wallahi ya bar gari khalifa ya ce ina yake aka ce ai ya ce ya yi sallama khalifa ya sa ana ta neman shi yadda ka san barawo ana bin shi gari gari yana ana neman shi ya ce a mu muka yi shi ma sai ya yi kaji mukami za a ba shi chief justice ya ce ai mutun da muka yi shi ma sai ya yi ya sa ana ta neman shi sai ya zama yana gudu gari da gari yana buya har ya je tarihi shi yana da tsawo akwai inda ya je a wajen basira wani ya je ya saje ya canja kama ka a gane shi amma saboda yanayin bayani sai mutum ya ce anya ba kai bane ne. na na nufin dan khalifa ya aiko in an gan shi lalle a a kawo shi sai yayi sai yayi sai yayi alƙalin alƙali ya ce masa wallahi ni ne amma da Allah ka rufa masu yi to shine ya ce to ka san shara zan baka ka koma maka da zama ai shine ya tafi makka ya je yana zaune a makka sai khalifa ya ji labarin yana makka ya tada delegate shine da aka ga masa wasu lalle khalifa an taho maka ba shine yake ya roki Allah ya ce Allah kafin su shigo maka Allah ka dauki raina ba kaji gudun kaji masu gudun duniya na yawa ba kai da baka ga duniyan ba ma bare ka gudu na eh da haka aka yi ta gaya masa ga abin da kai ga abin ya ce ai za a tsaye da ni ya ce na rantse da Allah da ma na yi adalci ma da na ji tsoron a kan kaina tambayar da za a yi min ya ce amma kun ga abubuwan da ya tafi da ya kai ya kawo a tsakaninmu ce sai dai alhamar Allah nake fata ta iske ni ga abubuwa da muka yi daga nan kawai ya rufa idanun shi bai daɗe ba Allah ya karɓi rasu kaga duk mai wannan na ta kaga akwai kusanci da Allah maɗaukakin sarki lokacin da rasuwarsa ta zo da kanshi ya ce a zaunar da ni aka zaunar da shi shi da kanshi sai ya ce ya ubangiji ka umarce ni ka bani umarni amma ban yi ba ka hana wasu abubuwa na saba maka sau uku yana faɗa haka sai kuma ya ce la ilaha illallah daga wannan kawai sai ya daga idan shi sama ba abin da ya faɗa kuma sai yake ce musu na ga wasu baƙi can ina ganin su ga wasu baƙi can ina ganin su za su zo su ba mutane ba su ba aljanu ba wannan magana da ya faɗa ya tattaka shi daga ita sai Allah ya ɗauke aka zara ransu kaga suwa ya gani a mala'iku ya gani sai khatimatu harunar rashid inna harunan taqa akfanahu bi yadihi inda al-maut wa kana yanzuru ilayha wa yaqul ma aghna anni mali harunan rashid ɗaya daga cikin shi ma khalifofin musulunci wanda shi ma ya yi wa musulunci hidima mai yawa za ku ga a cikin masu yin musalsalat na irin tarihi tarihin nan na fina-finai suna yawan yin musalsalat na harunan rashid da abubuwa da suka yi ta faruwa a zamaninsa to shi ma shi daman shi da kan shi ya dinka likafaninsa da kai shi yake ɗaukar likafaninsa lokacin da zai ya ɗauki likafaninsa yana cewa ma agina an ni maliya dukiya ta bata mun amfanin komai ba halaka an ni sultaniya shugabanci na ya zama sanadiyar halaka ta wannan nadama ce wanda a lahira 'yan wuta rasi amma wanda yi shi a duniya ai alama ce ta nasara akwai ayoyi da yawa wanda Allah ya bada labari abinda za a faɗa ne to mutum ya faɗa a nan kaga ya zama nadama kuma duk waɗannan da kuke ji mutanen kirki ne in ka ji ayyukan da suka yi a musulunci za ka ga ayyuka ne masu girma Allah ka haɗa mu da su a cikin aljanna sai katimatul ma'amun farashal ma'amunu rimadan واتجع عليه وكان يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه shi kuma amun shi ma yayi kalifanci shi kuma lokacin da zai rasu kawai yasa aka zuba masa toka toka ya hau cikin toka khalifa shugaban kasa yana kwance a cikin toka yana cewa yana daga hannun shi yana addu'a yana cewa ya wanda mulkinsa bai gushewa ka ji kan wanda mulkinsa ya riga ya gushe yana nufin shi mulki ya kare duk abin da dan adam yake ciki in zai in ya koma lahira ai ya kare ya kare kuma ya kare shine yake ta wannan addu'a yana ta Allah kai ne mulkin ka bai gushewa to ka ji kan wanda mulkinsa ya riga ya gushe sai khatimatul mutasim shi ma ɗaya daga cikin kalifofi ne mutasim billah kana yaqulu law alimtu anna umri hakaza kasir ba fa'altu shi kuma haka yake cewa duk abin nan da ya na shugabanci ya ce da ya san yan shekarunsa haka suke yan kaɗan Allah ya dabe ba to haka nan duniyar take duk rububin nan da ake yi muna ta rububi muna ta rububi amma mutum yanzu zai mutu sai ga shi da ma bai wallahi da bai yi ba wani daga cikin magabata a nan ƙasan ɗansa yake ba da labari sarki ne babba mai izza na nufin mai mulki ya ce da zai rasu babansu ya tara su cikinsu ya ce gana neman su wata ɗaya ya ce da wannan magana ya tara su ya ce musu abin da ya sa na tara ku ‘ya'yansa kenan ya ce ku gani nan in ji shi ɗan yake fara ba ya ce kun gani nan duk abin da nake nema a duniya Allah ya bani ba wani abin da na sa a gaba a duniya ina nema ban same shi ya gaya musu da yana da arziki yana da kuɗi yana sai ya ce musu amma kun san wani abu da na san haka duniya take da ban neme ta wallahi haka yace baban shi ce da ya san haka take yace da wannan magana da rasuwar shi kuma wata wata guda tis shi ma Allah ya ji kai shi sai khatimatu abdullahi bin mubarak عند الوفاة فتى عبد الله بن المبارك عينه ودهك وقال لمثل هذا فليعمل العاملون شيخ عبد الملك عبد الله بن المبارك lokacin da zai rasu shi buɗe da shi yayi ana tare ana ana jin ana me yake da suna ana gaida mai jinya me yake kiran shi ne juyayi ko kowa na mutum bai da lafiya ana ga alamar zai da su kowa ya yi shi kawai sai ya tuntsire da dariya wallahi sai ya fashe da dariya ha budan baki shi kawai bayan ya yi dariya sai ya karanta wannan aya sai yana cewa limisli haza falyamal al'amilu saboda irin wannan ranar lalle masu aiki su dage su yi aiki to kaga Allah kada ya san me ya gani na Allah ya san me aka gwada masa dan lokacin dan mutum zai mutu wani ana yi masa nuna masa abubuwa busharat ba ɗaya ba ba biyu ba daman duk wanda aka gwada ma aljanna ka ai zai ce li misli hadha wali amalil amil wali ma a tabbatar ma cewa shi shiga zai domin akwai wanda ake gwada musu aljanna ba za su shiga ba Allah kiyaye gwada musu ake yi cewa kaga nan da ka ji Allah da nan za ka amma yanzu tun da ba haka ba sai a nuna masa wuta sai ka ga inda za ka tafi kuma ba yanda mutum ya iya Allah kiyaye sai khatimatu bin munkadir ولما هدرت من المنكدر الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك فقال والله ما أبكاني لا ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته ولكن أخاف أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم lokacin da ibn munkadir mutuwa ta zo masa shi ma sai aka ga yana kuka sai aka ce me yasa ka kuka yake cewa wallahi ba ina kuka dan nayi wani laifi bane ko ko wani laifi da na san nayi a yace abin da yasa nake kuka ina tunani ne kan ayyukan da nayi masu kyau ko Allah bai karba ba na yi dauka abu abu ne mai sauki na ashe abu ne mai girma ko wani laifi da nayi na dauki shi dan kankani na ashe babban abu ne a wajen Allah yace kawai shi yake tunawa sai ya tashi kuka to duk wannan kaga nadama ce haka ake son kuma musulmi ya zama ya samu damar nadama ba sai ya zo gargara ba akwai abin da ake kira gargara shine lokacin da Allah bai karɓar tuban mutane Allah kiyaye dama Allah madaukakin sarki wajen karɓar tuba ya sanya wasu dokoki Allah madaukakin sarki yanzu kowa ya tuba Allah zai karɓa duk wanda ya tuba Allah so yana so a tuba amma Allah ya ce kar a bari mutum kar ya bari sai mala'ikan mutuwa ya zo idan suka yi mutuwa ta tabbata mutum zai mutu ya ce ya tuba Allah ba zai karba haka nan mutum ya bari har ya mutu yana kafiri Allah ba zai karba ba ko mutum ya mutu yana shirka da Allah Allah ba zai bar gafara Allah kiyaye sai khatimatu amir bin abdul qais لما هدرت عامر بن عبد القيس الوفاة بكى فقيل له ما يبكي قال ما بكاني جز ما أبكي جزعا من الموت ولا حرسا على الدنيا ولكن أبكي على ما يفوتني من زمأ الهواجر وعلى قيام الليل في الشتاء كادمانيا عامر بن عبد القيس لوكاشين da zai rasu sai shi ma aka gaishe yana kuka aka ce me yasa ka kuka ya ce wallahi ba ina kuka bane dan tsoron mutuwa a ba wai ina kuka bane dan zan mutu ya ce wallahi kuma ba wai ina kuka bane dan na san duniya kaga ko wannan shi kukan da yake yi duniya zai bari na irin kukan da galibi iyalanmu suke yi ka san abin da zai baka mamaki da yawa idan mutum ya mutu iyalan shi ana ta kuka ana ta damuwa inda za ka ji dalilin kukan sai abin ya baka mamaki Kabin ka samu wanda yake taya ka kuka wai ko matsalar mai za ka tarar a kabari na ko mai za ka je a lahira ba ruwansu da wannan kai kuka suke yi in kana so musu biredi da safe gobe ba za ka so ba na na kaka in kana biyan kudin makaranta ba ka nan na yawa na eh harka kawai wanda kuma ba shi ya kamata su yi kuka ba kai ya kamata a tausayawa kaga nan shine za a damu da ma addu'a dan abin da kafi bukata ke amma da yawan ka bincike kukan suka kawai sai ka ji suna wai babban bango ya waɗi na wa zai kawo biredi wa zai kawo wanda wa zai duk tunanin kenan lahira me za a yi dukan ka za a yi ba ruwansu me za ka yi kai ka jiyo kawai su dai nan a da kake musu na duniya baka nan shine damuwarsu wanda yake kuma ba haka ya kamata ba kamata ya su damu da damuwarka eh da haka kaga in suka damu da damuwarka abinda za su dage shine yi ma addu'a Allah ya ji kanka Allah ya sa ka huta eh to shi wannan abdul Amir bin Abdul Qais lokacin da yake kuka aka ce me yasa kuwa sai ce wallahi ba tsaron mutuwa bane ba kuma san duniya bane abin da yasa ni kuka ina tunani ba zan sake yin azumi ba zan sake yin azumin da nake yi ba sannan kiyamul laili da nake yi ba zan sake ba kaga mu yanzu ba ma azumin ba ma kiyamul laili ina nuhu amma shi wannan kaucewan wannan ne ya sa shi kuka sai khatimatu fudail bin iyad lamma darat fudailan wafatu gushi alaihi thumma fata ainihi wa qala wa bu'da safara wa qillata zada lokacin da mutuwa ta zo wa fudail bin iyad shi ma ya suma ya suma lokacin da ya farfado sai ya bude idon shi sai yana cewa wato yato ina da tafiya mai nisa a gabana kuma ina da karancin guzuri shine wa killata wa bu'da safara da kuma wa killata zada wato yana nadaman wato ga tafiya mai nisa yanzu ya kama hanyar ta ga kuma yana da karancin guzuri wannan fa in ka ji guzurin da suke da shi ka gada da guzurin da mu muke da shi zaka sha mamaki su aikin gaba ɗaya lahira suka dumfara shi suka yi ta yi amma kaga su suna nadama amma mu Allah duka ji kanmu sai khatimatu abi sa'id al-kharraz sai da saura khatimatu khatimatu ai sai da yawa na dauka karewa za mu to sai mu tsaya nan mu tashi akan khatimatu abi sa'id al-kharraz insha Allah suna da su amma dai dala amma duk wata kira wani kara ko yau ne canjin da ake yau suna da ba ta dala mai da ne kira aka ce na cikin dala suka mutu da su ne ba su ta ba ta dala su ne ba su ne ba su bayan kwanan da suka mutu su tura mutu ita da kira ta haka sun su ya kai kusan da da duniya sun kun dala wani kowa ya daga su aiki naira na a samu ya dala ta ba amma a matsayin naira na wanda naira na su ne kuma da su kan ita ma ne an ba ta su ne za ta kanta da dala wani wani da shi ba su sai su ba mu Shedan. ai kun ji maganin ko? na? kawace kawaye guda biyu mata ɗaya tana buƙatar rancen kuɗi da dubu ɗari bakwai sai ta zo wajen ɗaya sai ta ce ta bata kuɗi ta ce a za ta bata amma dala za ta bata yanzu a ji nawa ne dala a yau suka buga zamfo aka ji kuɗin dubu ɗari bakwai aka sai ta bada dala aka ji aka canja aka karɓi dubu ɗari bakwai to ta je ta yi daga nan sai dala ta shille ita kuma da ta samo dubu ɗari bakwai ta dawo mata da shi sai ta ce a'a na saboda yanzu ya tashi ya kai wajen miliyan guda ta ce a ai ta daman ta zo karban dubu ɗari bakwai ne ba dala ta zo karba ba wato don a bata dubu ɗari bakwai ne aka canza na dala to sai zama rigima dai a tsakaninsu kowa bai yadda ba sun yi kuskure gaba ɗaya kuskuren da suka yi shine in aka yi bashi irin wannan yarjejeniya ake ai kaga da gaske kai kai inda ka faɗa ka ce naira ta zo nema so ita ce ta canja kuɗin ta ta ba ta naira har ma an ce an buga a ji nawa ne zai ba da wannan naira da ta zo nema to da da abin da ya kamata a shari'a su yi shine sai ta ce mata to na baki ga dala kaza kawai kin kin tashi ki dawo min da su da an gama rigiman nan na misali dala ɗari biyar ne dala ɗari hudu ne dala ɗari uku na gashi na baki tsarin su kawai in kin tashi ke ma ke damun da dala ɗari hudu na kaga da ba rigiman nan na ina za ta samu dala miliyan ɗaya dala ta kai ba ruwanta ta abin da ba su yi ba ke da ita ta ɗauka naira ta zo nema naira aka bata na ita kuma dala ta canza ta bada naira kaga alkali inda kotu nema zai tambaya waye tafi canjin dala ina nuhu wa aka ba dala amma a musulunci da yadda za a yi abin ya warware da shine da haka suka yi da ba ta da bakin magana ba ruwanta da dala ta yi tsada ba ruwanta da dala ta sako na ko ta tashi kawai ta karbi dala ɗari biyar ga dala ɗari biyar ɗinki baki alaiku to kuskuren da suka yi kenan da haka kowa sai ka ba su haƙuri kowa ya haƙuri a ɗan daidaita Amin.
aka sa ranar aure ne ranar ne lokaci kuma sai wani iyaye wajen yare kada za a wuri da aka kara kamar wata jiwa yarinya ita din da aure ta kawo kayan aure a kungiyar kuɗin aure kaya na ne to sai aka ce da irin zannuwa duk da ɗauki su zannuwa ne saboda irin halin rayuwa suka ɗauki zannuwa cikin akwatin da aka kawo kayan aure suka ce kamar guda guda sai amfani da abubuwa aure ne lokacin da aka ya yaro da ba a lokacin ya zo shi shi ne kai ba a da masa kayan amfani to kayan nan ba su dawo ba sai shi ya ce ya shi nan kayan da ya rinda ka taba da an biya shi so ita kuma yarinyar ta yi hakan ne saboda ta an riga da an yi auren shi To, kudin aure dai ba aure ba ne, kayan aure ma ba aure ba ne, in aka kai kayan aure, kayan aure ajiye su ake yi, in aure ya yi sun zama kayan aure, in aure bai yi ba sai a ba mutum kayan shi, kyauta ne ba a bayarwa, in mutum duk kyautar da mutum ya ba budurwa lokacin yana neman ta in ya ce a biya shi in aka ba shi ya ci haram na kyauta na da ake yi wannan ta ci bulus amma sadakinsa da kayan da ya kai ba za a aure ba za a ba shi kashi da kaga bai kamata su taba shi ba bai kamata su taba ba na aure ne a to ba ya aure ba na wancan kuma na soyayya ne da aka ta na kyautar soyayya ne wannan ba a biyan shi wa alaikum su
Thank you. mahaifin da ya zo da su shi an zo na gari a raba da shekaru zuwa gari kuma an zo a raba da kuma ya ce ya kashe mutum da ya zo na kuma zuwa kaza saboda haka ta yi gashi ne kuma kuma mutum na kuma ya su har zuwa shekara kuma zuwa biyar da suka zo da babu wanda ya zama kuma ya kashe to kuma ya zan wani zai zo kasance za a biya su kuɗin da suka ce ta kashe wani gidajen da ta wani da suka yi tsawon wani da su uku a kuma za su zama Allah da kan da wani kansu wani ki zuwa wani lokaci da za na'am yara ne babansa yana da gidaje ya ce kamar biyar a anguwa to wasu da ran shi sai ya sa in yaro ya aure sai ya bashi waje ya zauna to sai ya zo ya rasu bayan ya rasu wajen shekara biyar ba a raba gado ba da aka zo raban gado sai suka ce sun kashe wa wuraren kuɗi wajen aiki da gyara da waye to wai zaman da suka yi na shekara biyar ɗin bayan rasuwan babansu shin su ma za su biya haya ne kwarai za su biya haya za su biya haya in har suka ce za a biya su kuɗin da suka gyara to su ma za su biya haya ba ai a fili ma yake ai na amma kaga da ya kamata in sun yi haƙuri ne sai a yi haƙuri na akwai inda ake daga kafa akwai inda ake abin nan in har suka ce misali ya yi fenti za a biya shi kuɗin fentinsa na ya yi kaza to shi ma ya yi haya na tunda daga lokacin ya zama kayan magada kowa yana da haƙƙi a ciki to amma irin wannan abin da ake ba 'yan uwa shawara sai kowa ya ya mai da takwabin na tunda suna da dama kayansu ne ce kai mun baka ma kuma ya ba da ka sai don kar wani ya zama sanadiyar gaba maga muta kayan gado a daina bari yana hada gaba in an tuna wanda ya tara ma baya ran ba zai kai na da ka sai a ringa daga kafa ana rangwami na'am ina zuwa
masu guda biyu na farko irin ainihin dangantakan malantaka ne da bokaye zaka tashi malam wani ko malam da ne faran ko malam addu'a kamar yan karuka ina kuma shi addu'o'in da suke yin nan akan zo kamar da ta da ta yakan zo a dace ne a yi nasara in bai zo a dace masa da dawa lawa sama har yanzu sai da ana da albarka ne a malam wanda zuwa unguwa kaza a zuwa shi kaza kaza an yi ne an yi da bin kan mahalarta da sun boka yi
to kun ji tambaya wai menene dangantakan malanta da kuma bokaye to babu dangantaka ta kusa ko ta nesa na babu dangantaka kwata-kwata tsakanin bokaye da malamai bokaye daban malamai daban amma ba shakka an cakuɗa abu har wasu ba sa ganewa akwai 'yan damfara da suka shiga saboda harkar da sunan malam ya fi sauƙi a ƙasar hausa mutum ko wajen boka ke zuwa iya ce ya je wajen malaminsa ya fi daɗin faɗa na? na kawai ce ma na je wajen boka na in? ga gani ina ka fito bari na san na je na ga malami na kaga ya fi daɗin faɗa amma shi abin da ya shafi tsafi wannan ya sa rawani ya riƙe carbi ya sa aska hudu ko biyar ya ma ajiye ƙur'ani wannan ya sa gajeren wando ya shafa bula na ya sa ya sasso ka ganye da wannan da wannan duk wanda ya tsafi tsafi su zai shi an gane ba abin da ya raba su wannan boka wannan boka inda tsafi suke yi da haka kalan jikin mutum ko carbinsa ba zai hana in yi tsafi ya zama tsafi akwai masu yi ana kiran shi tsubbu kun ga tsubbun na larabci ne daga ɗib ɗibbu ne ya dawo tsubbu ainihin ba da akwai ganyaye akwai masu ba da magani wanda ba tsafi ba laifi ba ne a musulunci amma wannan ya juye ya dawo harka ne da aljanu na da shirka da Allah maɗaukakin sarki da haka tsafi ne ba ruwan Allah da wanda ya yi duk wanda ya yi Allah ya ba da labarin zamanin magabata wanda tun farko wanda suka yi tsafe-tsafe wanda har aka koyar da su tsafi Allah da kai shi yake wala kad alimu lamman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wanda duk yayi tsafi ba yi da rabo a wajen Allah sai dan ya tuba ya daina da haka tsafi kowa yayi ko malami yayi ko abin nan duk kuma wanda yake da sunan malami yana tsafi ai ba malami bane ne na tsafi haramun ne tsafi kafirci alahumma sai dai masu akwai waɗanda ba tsafi suke ba kawai 'yan damfara ne wayo ne bayan da za a kuma ka kira shi tsafi na bayan da za a yi ka kira shi akwai da za ka ga yana tsubbu kawai wa damfara yake wa mutane in kana da tabi na gasar nan kaga wani in ka je wajen shi kawai zai ce ma kama ka ganin ka kama haka inda ka rike sai ya zo ya ringa wani zai ringa cewa Allahu Muhammadu shedan Allahu Muhammadu yadda ka ji nan to inda ya kare inda ka kama sai ya ji da wane ne in Allahu ne a bayani daban in Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam bayani daban in shedan ne ina nufin inda ka kama zai ma bayani kaga wannan dan fa wannan ne ba wani abu a cikin misali ba kuma ba ka ce wannan wannan yayi tsafi ba tsafi bane na kawai dabara ce na misali da akwai masu yin wa ko wanda akwai mutumin da yayi wani wajen daki yayi ya je anguwan mutane daki aka masa fulasta gashi dan kauye aka sa masa madubi aka rufe ɗakin da duhu aka sa wata fitila mai haske kuma aka sa wani bututu ana yin magana daga idan mutum ya shiga an kunna wuta an kashe haka ake kunna a kashe sai mutum ya kiɗi mai don zai gan shi ta ko'ina na sai ganshi sai rude sai a ce masa to za yi magana da aljanu sai a yi tamar magana ta bututu a yi tamar karya misali kaga wannan dai dan fawon dan dan fara ne ina nufin duk waɗannan ayyukan na nufin ba ka zaka ce mutum boka ba ba wani karya ce kawai da cuta da zalunci suna nan ire-iren su Allah ya kiyaye ne hausa To, alaikum salam, wane ne, eh na zuwa. A, daga kai sai yancan shi kenan malam bisinla.
ba ta malam to kamar wasu malamai ana cewa malamai, amma ba ma bari su rogo ɗaya. Sai su ce kamar sun san arziki kamar su ce, shi dai a wuri sai wasu yi istihara sun gano cewa in har ya aure ta ba a jiki tare da ita ina da kafa kuma za su wasu istihara mai farar gafa
kuma mutane sai su yarda cewa ai wannan hanya ce mai kyau da suna saboda istihara da ai istikhara a suna ta tara akwai na sunna istikhara akwai na bokanci da ka ba wani mai farar kafa ko hadisin ma da ya magana da ya magana abubuwa guda uku wani malama sun ce korewa korewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa in har akwai in har akwai canfi a cikin abubuwa to za su kasance a cikin ko mata ko abun hawa ko gida na a cikin su yace suka ce korewa yi na ka dogara ga Allah ba wata mai fana kafa in ka yaure baka samu kuɗi ko baka samu kuɗi ba ka nemi kuɗi kawai nan ka samu ka samu eh wallahu alam na'am Amin.
sannan waɗanda ba waɗanda suke gudun duniya su ke gudun ba yanzu malam a wannan lokacin an samu mutane za su yi a da wannan wayar ana wuya a zaɓi wanda ya fito ne na kaya ko ka tsaya ka suna ne za a dinga
ci gaba
za a dinga samun neman duniya ke neman duniya ah? to duk wanda yake neman mulki yanzu kan duniya ke nema wannan ai abin da musulunci ya yi tanadi da da za ka ce yanzu akwai wanda ya kamata a tilasta su ne su fito ma al'umma su haɗu su ce lalle su fito su kuma in suka yi niyya mai kyau halada za su samu saboda yanayin rayuwar na amma amma kai a ce kai ne ana ka bari kana bar haka bari ba a baka amana kana a ce a baka amana na a baka amana za ka ci mana na duk wanda aka ba amana ai ce suke bare ma a wannan a wannan a wannan yanayi da ake ciki kaga in mutum ya ya sake wannan shige shi ai musiba zai shiga amma in ba ce aka yi kai dole a fito a yi a nema amma dai ya zama ana da niyya mai kyau sannan idan ana da wannan niyya in mutum ya rasa zai bari zai bar Allah ya san kawai Allah ne bai masa ba ba a ce akan ya rasa kuma har kafirci zai iya yi ba na da wannan san duniya ne ba wallahu alam na ƙarshe
akan masu zane kasar da suna da wani haka ko haka da wannan na zanawa na masu ja- masu zana ƙasa da bu- a buge ta eh to me zaka me kake nema a kansu yana da kyau ko bai da kyau bai da kyau wannan aka da musulunci ya yi a a a, a ko kadan ko kadan kokari ko kadan ne da wani kai dai ka faɗa ni ne na ce ma ko kana shi ni ne na ce ma musulunci bai ce a yi wannan ba na abin da ya sa su ma ba a musu kuɗin goro da lokaci na gaya ma akwai su ma yan wayo akwai kuma ainihin masu yin na haramun din akwai akwai wanda ko wannan ne kawai yadda ka ji na ma maganar yanzu wannan wanda ya sa gila da wannan nan ka- ai ba za ka ce mar boka ba a musulunci na lokaci da tunani eh tunani wannan na'am kamar hajji da ne eh idan aka zuba hajji da suka kawo ne ya sa ya fara sai ya wuce bai shaka ya ce kari ya rike da su ana ya kafa da kan sai ya ce zaki kana da ke da ba Tare da gaske ni ma na sa wannan yalle chemical suke hadawa Allah ya sauke sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Allah akwai dan uwa da ya rasa sirkarsa Allah ya jikanta akwai eh, waye dai yau akwai kuma marasa lafiya akwai mala abdulrahman da ke jawon baki na ji ana yana asibiti a kwance akwai shi ma mala usman wancan satin ya ce bai da lafiya to allah ya ba su lafiya gobe kuma za a karɓi kuɗin marayu kasar mu Allah ya zaunar da mu lafiya wannan abu musifa da ake ciki Allah ka yaye Allah madaukakin sarki ya zaba mana abin da yafi mana alheri karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin